wanda ya daidai da ɗaya ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hamsin da uku za kuma mu tashi darasi na hamsin da wato darasi na hamsin da biyu za mu tashi darasi na hamsin da uku a cikin babu dalili liman wato babin ko kuma muna cikin kitabu sala har yau littafin da yake magana akan wato sallah na'am za mu tashi akan babu dalil liman kana as-salatul wusta hiya salatul asr babin da yake magana akan wato dalilan waɗanda suke cewa lallai sallar tsakiya ita ce sallar lasa Allah ya ce hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye salloli sannan ku kiyaye sallar tsakiya takhsis ba'da al'am kin to wasu ce sallar la'asar to za mu ji karanta dalilin hadisi na 365 mala yake aladi an ali radiyallahu anhu kan an karbo daga sayyidina ali Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda yake lamma kana yawmul ahzab lokacin da aka yi yakin gwalalu yakin yan maja yan rinduna waɗanda suka haɗu duk duniya ƙungiyoyi suka haɗu don a tarawa annabi alaihi salatu wassalam domin a wannan lokacin ne suka ce maimakon duk kafirin duniya su haɗu suka ce maimakon wannan mu kaɗai yake yaƙi da mu in ya gama da waɗannan yau ya nasara akan waɗannan gobe waɗannan ke nasara akan sa maimakon a ta haka kawai mu haɗe kai mu gama da shi abin da suka haɗa a kai kenan kamar yadda Allah ya gaya mana a suratul ahzab to shine Allah ya ce ran da za a yi wannan yakin qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo dira da annabi Allah ya tabbata a gare shi yace mala Allahu buyutahum wa quburahum nara Allah ka cika gidajen wayannan yan maja din gidajen wayannan da suka yi dandazo kungiyoyi da suka hadu dan su taron mana Allah ka cika gidajen su da wuta wa quburahum Allah madaukakin sarki waɗanda ma suka mutu a cikin su Allah madaukakin sarki ya cika kaburburan su da wuta sannan wayannan ma bayan sun mutu Allah ka cika kaburburan su da wuta me yasa yace shagaluna anin salati sabu al-wusta saboda sun hada mu yin sallar sun shagaltar da mu gabarin yin sallar tsakiya hatta gabati shamsu har rana ta fadi wata sallah kenan la'azar kaga shi kenan annabi ya raba rigiba cewa salatul wusta ita ce sallar la'asar domin ya faɗi ya ba da kwatantanta kuma mun gane cewa hatta gaba ce shan har sai da rana ta faɗi ba a yi sallar wato la'asar ba shine malamin suka ce Allah ya cika kaburburan su ko da wato gidajen su da wuta shine wato ai ihtiraquhum fi dunya Allah ya jego musu sanadiyar mutuwar su ta hanyar gobara ko ta wuta ta kama ko kuma Allah ya jefa musu fitina a kankanin malamin sun yi maganganu da yawa a kan wato narasin ko kuma wato addu'a da annabi alaihi salatu wasallam ya mu to wannan hadisin yana koyar da mutuwa ya halatta a yi wa mushrikai addu'a kenan cewa Allah ya kona mushrikai a gamayya wannan kalmar ya halatta amma sannan kuma ya halatta a yi wa azalimi addu'a gwargwadon zalincin sa shiwa ya halatta a musulunci kama suna ne haramu duk kafircin mutum ka kama sunansa ka kalli donald trump ka ce yanzu allah ya tsine masa ba ba musulunci wani duk da yadda yake shuka a duniya yanzu ko kuma waye na isra'ila wancan netanyahu ne ko waye yawwa kaga da yafi kowa ya ba ku Donald Trump din biya ya bi shi biya dan Isra'ila ai ta fi kowa biya a duniyar nan kwarai kuwa to saboda haka bai halatta ba sai dai ka faɗi kai riga ba wuya haka musulunci riga ba wuya amma wato tsinuwa ta mu'ayyan haramun ce Allah anil mu'ayyan in ka karanta littattafai za a gaya ma haramun saboda in ya zo musulunta ba ko Allah ya jire da shi shi da Allah ya ce ya ce wa annabi alaihi salatu wasalam laita alayka hudahu walakin Allah da suna yake kama in yazo alkunu wana wana wane amma sai ko ba da kwatance kawai in ka karbu da kai yaki shikenan amma da suna tunda Allah ya hana ji to sai koma kwatance na'am to sai yake cewa akwai wannan halaccin sannan kuma hadisin ya nusar da mu cewa sannan tsakiya ita ce sallar la'asar sannan kuma abu na uku mun lura da cewa lallai sallar la'asar tana da falala eh isa aka keɓance ta da cewa ita ce sallar tsakiya sannan abu na ƙarshe da za mu koya shine a je ta sallah duk wanda ya rafkanuwa ko ya manta wani abu to kawai da larar ya tuna to zai biya shikenan misali mutum ne yanzu ya tuna sai jiya bai la'asar ba to yanzu nan da ka tuna ta shi kai shikenan kawai solution ne man na ba ani salati aw nasiha bal yusalli ha idza zakaraha hadithin muslim aw kama qala duk wanda yayi bacci ko gabarin sallah ko kuma ya manta to da zarar ya tuna ya biya ta a lokacin shikenan haka yin sallah ce ma ana cikin yi sai kai mantuwa cewa raka uku za a yi ko raka hudu za a yi sai kai biyu da ka tuna cewa biyu kai sai ka tashi ka karo wancan kawai shikenan to wannan shine hadisi na 366 an Jabir bin Abdullahi an Umar bin Khattab an karbo daga Umar dan Khattab radiyallahu an lalle Umar dan Khattab jaa yawmal khandaqi ya zo ranar da aka yi gwalalu dama ko dai a ce ahzab rindina ko a ce handaq gwalalu saboda ramin da aka yi aka kewaye aka yi dabara dan karme kafirai ta afkawa musulmi wanda Salman al-Farisi ya bada shawara ba da magana bace shamsu bayan rana ta fadi faja'ala yasubbu kuffara quraish sai rika gaya wa kafiran ƙurayshawa magana asabbu a gurin balarabe shine ka gaya mutum bakar magana ko ka gaya mutum abin da ba haka ba amma ba haushin shi shine a kutuntumo a faɗo wasu abubuwa kawai zagin mahaifinsa da mahaifiya shine zagi amma asali asabbu shine wato faɗin abin da yake wato gaya mu ko tsaki yanzu kai wa balarabe ka zage tsaki kana yi matsaki kaza to ina ji ba ai har bature in kai matsaki kaza ki shi da ya hadisi ya zo annabi alaihi salatu wasalam yake cewa la ahada asbara ala adan yasma'uhu min Allah babu wanda yafi Allah jura cutar da yake ji me yasa yad'una lahu waladan saboda suna riyawa Allah da zakir Allah ne an ce Allah yana da da to an zage shi وهو يرزقهم ويعاديهم ويرفع عنهم alhali shi yake azurta shi yake ba su lafiya yake kawar musu da cuta to wannan shine zaki sai annabi tsaya mu wato sai na Umar ya rika gaggaya musu magana dan kawai wani ya kalli wannan yake gashi nan ai zaki yana da mahalli a addini ga sai na Umar yana ta zagin ba haka yana gaya musu maganganu qala ya rasulullah sai ya ma kira Allah ma kitu usalli al-asr ban fa yi sallar al-asr ba sai na umar yace annabi ban yi sallar la'asar ba a ta ka dace shamsu ta gurubu har sai da ko kuma ban ma kusa yin sallar la'asar ba har sai da rana ta kusa faduwa gashi dab da za ta fadi qala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace wallahi ma sallaituha to ni wai ban ba annabi alaihi salatu wasallam yace ni ma ban ba me yasa fa qumna ila budhan sai suka miƙe suka tafi wani guri da ake kira Budahan wani wadi ne wani kwari ne a Madina sai suka tafi wannan gurin yace ba tawadda li salati sai alwala dan yin sallah wa tawadda'na laha sai na umar yace mu ma muka yi alwala fa sallal asra ba'da ma garabati shams sai aka yi al'asr bayan rana ta fadi kafin ai magariba rana na faduwa saboda kun ga in rana ta zo faduwa haramun ne ai sallah idan rana ta zo faduwa lokuta guda uku lokacin da take turo kai da lokacin da ta tsaya tsakiyar sama bata karkace ba da lokacin da ta zo faduwa domin duk lokuta ne da ake bauta wa rana wannan hadisin mun yi da ku a cikin al'adabul mu'adabul mufrad saboda haka sai yace thumma salla ba'da al maghrib to sai ya galla magariba bayan nan kuma isa ba da rinka ce kamar a malikiya a tartibu bainal fara'id idan ana bin mutum sallah za su gaya ba ga ka'idar da ake biyan sallah an bayyana da kyau ku yawa su kuma sauran mazahibi su zo su gaya ma kawai annabi ya ce fali salli ha iza zakara kawai shikenan da akwai wanda suke bada dalilin cewa yanzu misali kamar yadda annabi ya biya wannan sallar to suna ganin ya halatta inda za ka zo yanzu za a yi magariba za ka bi magariba kawai bayan ka bi magaribar sannan kawai ka zo ka biya wanda ake binka a cikin malamai akwai wanda suka bada wannan fatawar amma a malikiya sai ka jera sai ka fara yin la'asar kamar yadda aka biya a wannan hadisin sannan ka zo ka yi magari amma da mutum zai zo ya magaribar ko yana cikin yi sai ya jira zai yanke sallah ba sai ya yanke ba yana idarwa sai ya biya sallah ta yi kuma ta yi tuwa malikiya idan sallolin sun kai guda biyar ne to za ka bi sallah yanzu ka biya biyar ɗin a ake baka hukuncin cewa ka iya wato yin sallar misali kamar in je lokacin azhar bayan an yi azhar ka miƙe ka yi azhar idan la'asar ta zo ka kuma miƙewa ko kuma ka ɗauki sallolin ka yi su a hankali duka azhar la'asar maghrib isha asuba amma ka yi su a nufi tare da cika rukuni ka za ka ce mutum zai yi sallolin nan duka ai za ka ga sauri musamman yana sauri zai kalli real madrid da manchester ai za ka ga yadda ake sallah to saboda haka wannan shine to sai yake cewa um hadisin yana nusar da mu cewa lallai wajibi ne biyan sallolin da suka kubuce wa mutum wajibi ne sannan kuma dalili na biyu lallai wato zikirta sallah yana ɗaya daga cikin wato ko kuma abokan gaba suna ɗaya daga cikin mutanen da suke iya sa wato dalilansu yana iya sa a jinkirta sallah hakan ya faru ne kuma jinkirta sallah da sa annabi alaihi salatu wasalam suka yi saboda ne a lokacin ba a shar'anta salatul kawfi ba da da salatul kawfi saboda a firgici suke ba dama a tsaya a yi sallah da da salatul kawfi kawai akan abu hawa za a yi da komanda ne zai ce jama'a muna yaki lokacin sallah yayi kawai kowa ya sallah za haka kada karewa ana duka yi ma duka amma sallah kai ba rukuyi ba sujjada ka tafi rukuyi sai dai ka je sai dai ka yi rukuyin ka a lahira kuma ba rukuyi ba sujjada kawai riya zai rika yanzu yayi rukuyi ya sujjada shikenan kuma sallah ta yi to lokacin da wannan ta faru ba lai suka ce wa sallar saukar da sallar tsoro ba wa idza kunta fihim fa aqamta lahum as-salata ko faltakum ta'ifatun minhum ma'aka wa li'khudhu aslihatuhum haka har zuwa karshen aya da Allah ya bayanin yadda ake sallar tsoro ko dai a zo a katin gida biyu wasu a gaba wasu na kariya wasu na sallah in sun gama wayan can su je ko kuma duk su yi sallar tare amma yanayi daban-daban kamar yadda aka kawo nau'o'in sabobin wato biyan sallah sannan mun koya akan cewa aje ya halatta a yi wa azzalimai addu'a domin annabi bai hana ba amma mun fada riga ba wuya banda kama suna ya halatta sannan wannan hadisin yana ƙara nusar da mu cewa a mutum yana cikin damuwa to ake ka saukar da shi ka sauka kamar rashin lafiyar in ka je duba mutum yanzu ko mutum yana cikin wani yanayi ka ba shi hakuri cewa wannan abu ne mai sauki in Allah ya zai zama ma labari sai ka ga ya ji daɗi amma an kai kace tar ai wannan ciwon ba a tashi wallahi a wannan baya tsarin musulunci gaskiya baya ciki ka taɓa ba ku misalin bawan Allah da ya je dubi ya yi ta surutu yana wallahi ka ga wani ma irin wannan ciwon ne sai kaza aka yi ma yana ta yace to yanzu ba abin da yake damun ka yace sai zaman ka anan kawai shi kada yake damun saboda ya zo ya daga mar hankali cewa ciwon nan ai da aka yi wani ma wallahi mutuwa yi wani kuwa tun da har yanzu baya motsi baya ta tabu yanzu ne yake damun ka yace zaman ka anan ya tashi kawai ya tafi yawwa to sai yace bayan nan kuma bayan nan kuma hadisin ya koyar da mu irin yadda annabi alaihi salatu wasallam yake nuna kyawawan ɗabi'u tare da sahabbansa hada aka zo yace wallahi ni ma ban ba a matsayin sa na jagora shi kansa sai na umar zai yi sauki a ke matsalar baki kadai ta shafawa take ni ma ban yi ba kage ya kwantar mar da hankali sai shi ma bai ba babi na gaba babu babil salatai subhi wal asr na'am a banda su ai babu ai nan wa hadisin yana ba da kariya ga wanda ya wa sallah da gangan ko daya wanda ya wa sallah da gangan mun sha faɗa a baya cewa har muke wa yawan ba da misali kamar wanda ya je jarabawa ne bayan an gama ko ya je kafin ranar wanda ya zalla yawan zalla da gangan bayan an gama jarabawa kawai ya bi inji ya zana jarabawa wai ta fasta minta yan sakan zaminta za a biyu ke ku to sai ya je wai ta fasta minta yanzu zai yi saboda shi dan VP ne ya je ya zana kaga ba ba mu yi kula jama'a ta zai a kai shi da wano don kokolwarsa ta tafi farai kuwa saboda haka dan adam ba kai mai wannan ka tsallaka wa doka ballan sana ubangiji ya baka doka ka tsallake sallah tana da lokaci shi za wato ko a halari ka zai ka duba ka za da wai da malam mai lahalari ya zo ya ce muktari me yake nubi ne lokaci kawai na'am yawa zababban lokaci zababbe waye zaba ba wannan lokacin Allah lokacin da Allah yake so zababban lokaci a gurin Allah shine muktari ba shine muktari kai kuma yanzu ba muktarin ka waje ka je ka zabi naka kai naka muntari ne amma wancan muktari ne muktar eh to sai yace ana bi hurairah radiyallahu wal muhafazati alaihi ma da kiyaye sallolin asuba da la'asar ana bi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi alaihi salatu wasallam yace yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil layli wa mala'ikatun bin nahar mala'iku suna mutanya a cikin ku wasu mala'awatu suna mutanya a cikin ku suna zuwa wasu su zo wato da rana wato su zo wato da da dare aka malaiku suke canjin aiki yadda kaga ana yin likitoci akwai mai aikin rana akwai mai aikin dare to haka malaiku suke yi idan wani ya zo ya karba ya taho da dare to wani zai zo ya karbe shi da rana to lokutan za a faɗa yanzu wannan lokuta suke canjin aiki la haula wala quwwata illa billah ويجتمعون في صلاة في صلاة الفجر وصلاة العصر to suna haduwa dukan su ma'aikatan safa da na rana suna haduwa a lokuta guda biyu a sallar la'asar da sallar asuba a lokacin mala'iku suke haduwa sallar la'asar da sallar asuba thumma ya'rudu alladhina batu fikum sanan wanda suka kwana da ku sai su tashi sama shine ya arudu ya arudu malaikatu wa ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana fasbir sabran jamila saboda haka suna tashi malaiku to sai ce fa yasaluhum rabbuhum sai ubangiji ya tambaye su huwa alamu bihim alhali ubangiji yana sanar da su Allah ya san da halin da suke ciki ya san halin da bayi suke ciki sai tambaya ce kai fa tarattu mai ibadi ya kuka bar bayi na a doran kasa fa yaquluna sai taratnahum wa hum yusallu mun baro su suna sallah wa atainahum wa hum yusallu mun kuma je lokacin da suke sallah saboda yaushe suka zo da su ba yaushe suka tafi saboda haka sun baro su sun zo suna sallah kuma sun baro su suna sallah la haula wala quwwata illa billah kaga iya wannan ayya zai nuna wa cewa rashin yin wannan sallolin a jami'i a tara ne domin idan ka zo bayan in ka zo sallan lokacin mala'ikun sun tafi ai ba baro ka kana sallah ba an baro ka kana kallon bal ko kana wasa ko kana wani abu da ya kamata wannan to da wanda ya rike wannan ya yadda sosai to zaka ba zai je wasa da sallolin ba malam imamu bukari ya wuta a cikin kitabun mawaqitus salat babu fadl salati al-asr abin da yake magana akan falalan sallar la'asar na'am sai ma ya ci gaba da cewa bayan nan shi ma abin da zamu koya daga cikin wannan shine lalle ita sallah ita ce mafi girman ibada an fahimta da kyau ko domin akan ta ne tambaya da amsa ya faru sannan kuma ita ce farko abin da za a fara yau bawa hisabi da shi ranar alkiyama sannan kuma abu na biyu mun gane girman wayannan sallolin saboda irin abin da yake tare da su na wahala da kasala da shigantuwa da wasu abubuwa domin dan kasuwa ne in ba a sa'a ba lokacin sallar la'asar sai ga an fitika a sha'a wato a shagonsa domin Allah Allah yake sallama mutane kacce da tayi ya zauri ya tafi ko sai ga sai Allah ya jarrabe shi bayan duk da saba har zuwa za za gaba mutane amma daga nan zuwa la'asar sai ga an cika mai shago kuma ba zai iya cewa a'a ba sam saboda zai karbi kuɗi amma saudiyar da wasu suke zagi a social media wallahi ba a ciniki lokacin sallah kuma wai aka kafi su takawa kawai kana Najeriya a ungoku wai kai da kake kasuwanci ba idan an aka ce hayya ala sala hayya ala sala sai ka gama abin da kake amma wai wanda ya rufe shagon sa gaba ɗaya ta sallah kuma ya tafi haraji wato inda annabi alaihi salatu garin annabi alaihi salatu wasallam masallaci annabi ya sallah wai kana nan wai faɗi kake wallahi kafi ta takawa ai babu mu muna amfani ne da zahiri muna amfani ne da zahiri wallahi za ka ga ko mutum ba zai sallah ba sai ya rubuta shago kowa kawai abin da za yi kawai haka kawai kashe fitila ne wani kuma masu dan kokari wani ya sa zare ko dan mayafi sai tafiyarsa miliyoyin da miliyan ɗari biyu ce a ciki ya tafi ya bata ba Najeriya ba ne alaga ba kamar ba mai tabawa kuma wani daga wannan la'adar din ma ya ga mujallar la'adar wallahi ba zai dawo sai magarba ba kowa a shagon kuma haka suke barin kayan to kaga akwai rashin adalci idan ka faɗi wannan kai akwai hadisi ma na Umar ibn Ru'ayba da Annabi alaihi salatu wasallam yake cewa la yalidu an-nar man salla qabla tulu'i shams wa qabla ghurubiha an gane ko duk wanda yake kiyaye wato sallar la'asar da sallar azuba ba zai shiga wuta ba in dai kana kiyaye to sannan kuma mun gane a cikin cewa lallai wannan lokutan guda biyu suna da falala ta gaske saboda haduwar mala'iku kaga Allah ya ce wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin su ne wayannan mala'iku sannan kuma mun gane a hadisin cewa Allah yana magana da mala'iku bare kuwa dan gaji ya tambaye su cewa yaya kuka baro bayina mun baro su suna sallah mun kuma mun je suna sallah mun baro su suna sallah bawan Allah ne kokari Allah a san mu da alkhairi duk abin da za a yi mutum ya zama mai alkhairi sai ka ji da an tashi labari zai harkar wane me faka zan ba ne zalla a masallacin kawus ba na zai mafi bin da ba a ta ba da kwatancen ka bayan ka koma ga Allah da wannan ka ci riba yanzu ma da Abdurrahman a talabi ko da yake labarin su duk inda aka je kawai labarin da mutane suke kenan alhamman nan wanda ba za ka yana tafiya yana burbuki ko dai ka ga yana motsa baki duk ran da zan gaba na Abdurrahman to yana motsa baki Allah tilawa yake ko zikiri ko auren fari ne ba idan na hango mala Abdurrahman a Usman bin Affan sallah asuba in dai muke sallah asuba to sai na gano gidan sau na ɗaya ko na biyu yake gaba idan ya zo wallahi lokacin saboda kar ya zo ya zo ɗaya ya kai abubuwa zai zo fiye da kaina amma in dai ya ganka to sai ya zo an ganka hayya sallah ya sallah rasu in aka gaisa sai ya ta murmushi yana to kuna rabuwa za ka ya ci gaba da motsa bakin sa karatu yake wanda ina ji yanzu ko sati bai cika ba kuma an yi hira da shi lafiya lau har sha ɗaya da wani abu ya yi waya da yayansa aka wayi gari babu shi wanda yana cikin matasan da inda wala abdurrahman yayi tsawon rai za a ja kara Allah saboda yadda yake dan gayi haka tilawa ta take ga ɗan gayi har yanzu ni da aka ce min ya rasu na ji wa ina jin tilawa Allah kun taba koyarwa da shi a makarantar su mala awal abun ya baro ta alayakin ni alayakin ba na fara ganin sa yana zuwa makarantar su mala abdallah matakin yaro mataki dan gayu na gaske sannan kuma yana tafe yana tilawa to ka ga yanzu malam bukari da yake ce mana dan za su tabiya gidansu inda ne suka ce da Allah ya kai yanzu wannan sai a ce gidan dan gayu malamin nan da ya rasu ko dan gayin alaran man nan to kai suna a aikin alkhairi ala gafa ta bana cewa mai yawan tafiya masallacin nan to Allah ya yabe masa wannan abubuwan su ne malaiku suke shaidawa ya kamata ko da yake kai wato suna ayyuka na alkhairi sai ka ga wato um kai kyakkyawan wato a kyakkyawan ambato ko da yake ana ambatan ka da alkhairi shine waje an yi lisana sidikin fil akhiri Allah ya samu yake kyawun sukawa to shine yake cewa wato hadisi na gaba kai 368 an jarir bin Abdullah al-Bajil mun san jarir wanda ake cewa Yusuf wa hadi al-umma kyawun wato sahabi qali to kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wajen annabi alaihi salatu wasalam fa nazara ila al-qamari sai annabi alaihi salatu wasalam ya kalli wata lailatan a wani dare yani al-badr dan daren sha hudu shine al-badr watan da ya kai sha uku sha hudu sha biyar shi ake cewa wato badr saboda haskensa saboda a lokacin ya cika shi za su ke cewa ran daren cikarsa shine lailatul badri ran daren cikarsa domin daga nan kuma baya zai koma yi sha uku sha hudu a yamul bi ya gama cika daga nan kuma zai koma yin baya faqala sai annabi yace innakum satarawna rabbakum lalle za ku ga ubangijin kama tarawna hadal kama kamar yadda kuke ganin wannan wata la tudammuna fi ru'yati ba kwa turmutu ko turere ne a wajen ganin wata fa in istada'tum alla ta'awadu am tuglabu ala talatin qabla dilu'i shamsi in har kun samu iko kada a rinjaye ku akan wato wata sallah wanda ake yin ta kafin kullowar rana wa qabla ghurubiha da wanda ake kafin faduwar rana fa fa'alu to lalle ku yi ta akan lokaci kar ku bari wannan sallolin ku yi misalin sun makara sannan sai annabi ya karanta وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها اذا ولا انت في دي ولا انت يوكتي وسبح اي وصلي kai sallah domin a tasbih yana zuwa da ma'anar sallah ko a qur'ani ko a hadisi to sai aka ce wasabbih bihamdi rabbik kai sallah kana mai gode wa ubangijinka kai da kaula da lu'ai shamsi kafin kullowa rana sai ka ce sallah asuba kenan wa qabla ghurubiha da kafin faduwar da suka ce sallar la'asar ita ce to kaga wannan hadisin shi ma yana koyar da mu abubuwa da yawa amma biyu daga ciki shine wato lallai ana so mutum ya rika yawaita tunani dangane da halittun Allah ba a kan sha'anin ubangiji ba halittar Allah ka kalli wata kawai ka ga cewa lallai kam rana aljama ba turere ne kawai wata ya ije ka domin da matafi da mazaunin gida duk wata duk suna tare da wata za ga mu muna yara har gudu ake in aka fito wasa sai wannan je ka gudu da ya gudu nan wannan ya ce wallahi ni yake bi wannan ma yace Allah ne yake bi kowa wannan ya yi gudu wannan ya yi arewa kowa yake shi wata yake bi to kamar yadda za ka mijin wata haka za ka ga ubangiji rana alkiyama idan Allah ya sa kana cikin waɗanda aka yi wa balala wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha يوم تبيض وجوه وتسود وجوه sannan kuma ana fatan ganin ubangiji madaukakin sarki ta hanyar ne iyaye sallolin nan guda biyu a ji duk wanda yake so ga Allah domin malaika suka yi lillazi na ahsan al-husna wa ziyada az-ziyada iya maza ru'yatul lahi ta'ala yawmal qiyama ganin Allah ranar al-qiyama shine ziyada din al-husna shine aljanna wanda suka yi ayyuka alheri za a ba su aljanna me husna din wa ziyadatu shine da ganin Allah domin ganin Allah ya fi aljanna dadi la haula wala quwwata illa billah to wannan shine a dunkule hadisi na gaba 369 ana bi Musa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai manzo kira da amince Allah tabbata gare shi kale yace man sallal barzayi duk wanda ya sallaci wato kalloli guda biyu ma abota sanyi shine barzayi shine suka ce albarzayi shine salatul fajri wa salatul asri me yasa aka ce li annahu ma yusalli yani bi bardayn nahari wa ma tarafahu hina yutibul hawa wa tadhabu suratul ab wa suratul hali lokacin da ita sallar lahadar lokacin da wato za a yi da ragowar zafin rana da iskar sa yana tafiya daga wannan lokacin kuma gari sanyi zai yi kuma sallar asuba kuma za ga ko gari ana zafi asuba ta dozo sai ka ji yana da wani dan sanyi nasa na musamman shi za a yi kiran salloli albardai haka malamai suka faɗa wannan hadisin bukari ya fitar da shi a kitabun mawaqitus sala babu fadl salatul fajr babi na farki da ya kamata mu tsaya akai shine ko ko na kusan karshe da ya kamata mu tsaya akai babu bayani awwal waqtil maghribi inda ghurubi shams babin da yake bayani akan cewa farkon sallan wa lokacin sallan magariba yana faruwa ne inda ghurubi shamsi yayin wato faduwar rana yayin faduwar rana farkon san lokacin sallar magariba shine lokacin da rana ta fadi shine farkon lokacin ta kawai rana na faduwa hadisi na 370 an salama ta kala kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wasallam al-maghriba salama namiji ne a gurin bahaushe ne ka ji salama to mace ce amma salama ta bin al-aqwa namiji ne akwai ire-iren su ba da yawa da yake zuwa wato za ga sunaye waɗanda duk na maza ne amma mu in ka ji ta a nan to mace ce to sai yake kunna nusalli ma annabi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance muna sallah tare da annabi alaihi salatu wa salam al-maghriba muna sallan maghriba idza tawarat bil hijabi idan wata kariya ta kare ta ko idan ta buya a bayan kariya shine da zarar ka daina ganin kwallon rana to magarba ta yi dan zamu zo hadisi nan gaba mu ji lokacin da ake zo wato za a yi sallar magarba kaga gari shar da hasken da ake a kai yanzu za a kira magarba kwarai kuwa lokacin magarba ne musamman a irin lokutan nan na sanyi za ga rana ta buya sannan gari kuma ya yi shar da haskensa shine za ga yan ban sun ki tashi wai ina magarba ba ta yi ba saboda gari bai duhu ba magariba ta yi tunda ba a ganin kwallon rana isa wata rana marsad ibn abdullahi yake cewa lokacin da abu ayyub al-ansari ya zo madina lokacin yana mayakinsa shi kuma a lokacin hukumat bin amir yana masar sai jinkirta sallar magariba bai yi ta da wuri ba kawai sai abu ayyub al-ansari ya miƙe yake da kima hadi salat ya ukuba ta ya kai ukuba wannan wata irin sallah ce fakali sai ce shugilla an shagaltar da motsi in ji ukuba sai ai bu ayi wala zai yace baka ji abinda annabi alaihi salatu wassalam yake faɗa wani dangane da sallar magarba cewa al'umma ta al'umma ta ba za ta gushe ba tana gaggauta yin sallar magarba wato um, wato tana gaggauta yin sallan magarba fate fate wato sai Allah madaukakin sarki ya hada su da alkhairi mutukar suna yin irin wannan baka ji abin da annabi ya faɗa ba suna gaggauta yin sallar salloli biyu ya hada ba a wata ruwayar da sallar asuba da gaggauta da zarar wato an kira an yi kiran sallah na biyu ai sallar magarba sannan kuma ai sallar asuba sannan kuma ya sallar magarba da ranar rana ta faɗi yace baka ji annabi ya faɗi wannan wato kalmar ba ya tashi ya kira sabbi to wannan da yana nuni akan cewa lallai wato at-ta'dil bi salatil maghribi lallai wato akwai falala gaggauta yin sallar magariba yana da falala ne mai yawa sannan kuma abu na biyu mun koya cewa farkon lokacin sallar magariba shine da rana ta faɗi kawai yawa hadisi na 371 an rabi abin khadijin qala kunna nusalli magriba ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna sallar magariba tare da annabi alaihi salatu wasallam hadisin da zai kara fito da na baya sai ce bayan karibu ahaduna har ɗayan ya tafi ya juya ya tafi wa innahu la yusiru mawaqi nabi yana iya gane gurin da ya ajiye kibiyarsa saboda hasken gari an fahimta da jago shi za muka ce yanayi yanayi ne a rika amfani da yanayi idan ya zo shi mai alari da ya zo ba lokaci ba karfe ya gaya ma ba cewa yi lokacin sallar kaza daga kaza zuwa kaza ina abin da ya faɗa in za ka rasa mutum daga cikin tun daga alari har zuwa mudawwana lawali da sani zuwa mudawwana har nan ba zai gaya ma inda mai alari yake ko masu da ta wannan suka ce a yi sallar magariba karfe bakwai da kaza ba babu kawai rigima ce ta al'ummar mu daga baya aka zo aka ce sai karfe kaza dole kawai shi lokaci yake gaya ba cewa da zara an ga kaza shine lokaci kaza rana na faduwa lokacin sallar magariba yayi daga nan kuma wato zaka fara ganin shafaki zamu biya a hadisi wannan jaji jajen shi kuma za a gaya ba da zarar ya fata to isha ta yi shikenan kawai haka duk iyayen mu a baya fa duk da wannan suka kiyaye lokaci ba wanda ya kiyaye da karfe kaza sai da turawa suka zo kamar yadda ake gaya mana suka fara sa break a kamfanin nukan ko a guraren aiki sai a ce ba za a tafi cin abinci ba sai karfe kaza sai sallar ta koma haka na'am babu waqatul isha'i babun da yake magana akan lokacin sallar isha wa ta'khiruha da jinkirta ta ana aisha qalat an karbo daga nana aisha Allah ya kara mata yadda take a atama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lailatan bil isha wa tarara annabi alaihi salatu wasallam a atama bi ma'ana akhara ya jinkirta sallar isha wa dalika qabla an yafsu al islam amma lokacin kafin musulunci ya gama yaduwa ne falam yakhruj annabi bai fito sallah ba a ta kana Umar a ce sai na Umar ya miƙe yana wato namas nisa'u wa sibyan mata da yara sun yi bacci inda kun ga ai ga dake Annabi alaihi salatu wasalam ga tagar sa ga masallaci yana faɗa wannan kalmar fa kana da sai Annabi ya fito fa kana li ahli masjid zai ce mutanen masallaci ma yanta jirwa ahadun min ahli al-ardi gairuku yace ku sani cewa yanzu a duk duniya ba wanda suke jiran sallar isha'i yanzu banda ku kowa ya sallarsa kowa yanzu ya sallar isha banda uba wani duk wanda za shi sallar isha yanzu to kaga wannan hadisin yana nuna mana lalle ana so yana da falala ce jinkirta sallar isha amma idan ka je ka haɗu da wato wasu yanzu ko wata GRN ka je ko ka je masallaci yan boko wallahi ko rabin aya ka zo wani zai miƙe cewa lokacin sallah yayi ba karatu ba ko me kake yi zai miƙe ce daga malam lokacin sallah yayi wasu ba sallata haka ake wasu kawai zai miƙe cewa lokacin sallah yayi ba karatu ake karantar da al'umma cewa su gane kimar sallar ba don wasu ba dauka suka kawai zai mutum ya zo ya ce ai kaga mun yi sallar nan kowa ya huta wallahi sai kowa bakin titi ya ci gaba da zama makokin da ba gawa kawai ya ce wa kowa ya huta ai wallahi mun mun huta to to ake a gaya ba ki ba gaji yanzu mun biya ba cewa sallar la'azar da sallar asuba suna da wata falala ta musamman idan ba ki ba masallaci ba karatu wallahi tallahi ba shi da wani amfani baran gaya ba in dai ba a karatu a masallaci to ba shi da amfani domin masallaci guri ne da ya kamata a karantar a tattauna matsalolin al'umma shine a imarul masajid din inna ma ya amuru masajid Allah ka kowa duk malaman tafsiri kaji me suke fada me ta amirul masjid kawai shi kenan a gidan wai su zauna su daira suna ai gobe za a yanke hukuncin yan siyasa shine ta amirul masjid a ji wani ba shine ta'lilul masjid ba ko a zauna a ta musu sai lokaci yayi kawai a ce a zo a yi sallah ana gamawa kuma za ga har manyan mutane sai a dawo kawai a ci gaba a ta musu siyasa wallahi a yanzu idan ka je koba wani masallacin in ba ya sallan ya mutu mutu suke gobe cewa wasu sun ce abba ne za a ba wasu ce ganduji aiki kenan a suna gaya wa Allah wanda zai bawa tun daga magariba har a isha'i wannan mutum za ka tara ne in kuma ba wannan topic of discussion din to abin da ya faru a safe in ka je magariba zuwa isha din shi ake tattaunawa manyan mutane ai kuwa ai ba ji ne taririn masjid ba to ba gwara idan sauri kake abin da ya kamata al'umma ta lura shine idan masallaci an sa karatu ana yi kai kana sauri ai masallatan da yawa ka kyale ƴaƴanka su amfani da karatun nan domin jin daɗin ka ne kai ba sai ka tafi can kai zalla ka ka huta su tunda hutu kake so ya fi amma wallahi al'umman mu kam zaka ga babu wanda yake iya miƙewa a toti ya miƙe a toti ya kalli faso ya ce ka fa ije mu babu ni dai ban taɓa ji ba amma mu yanzu a iya samun wani ya miƙe kalle ka ya nuna ka ce ka kai kai liman ko kuma ya kira ka liman a wannan wannan irin tuka da wawara ce kai liman yana nuna ka ka yadda in jaka gaban Allah amma baka yadda cewa in sarrin matsalar ka ta duniya ba gaban ubangiji ba lahira ayin ban yadda da kai ba Allah ba za ka yi mun sallah ba gaban Allah shiga mota sabon sabon direba ban yadda ba ba mai shiga motar da yanzu za ka Kaduna kana zuwa sai kaza an sa L wallahi ba mai ko wanda yaron ba zai shiga ba yana ganin yan din nan ya alaba ma ne ba zai shiga ba to tun da kai je ba ni wanci kai da jagoran kai ya kamata mu kalli wayan abubuwan kuma mun sha faɗa idan mutum kai je ma limanci idan ka zo ba shekarunsa ko ƙananan shekarunsa a ba shi kake kallo ba falalar da Allah ya bari ita kake girmamawa za ka tsofaffi a irin da za ka kato ko alu an ba shi kake koya yara sai ga idan da tidi zo ya ga da kai saboda ba kai yake kallo kai in yauke babanka ba ya ya haife shi amma abin da kake dauke da shi shi kuma ya haife shi to shi yake kallo to wannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai da gaske domin annabi alayhi salatu wassalam cewa yi hadisi abu mutalakari inna min ijlali inna min ijlali Allah ta'ala ikramu bi kaybati muslim wa hamil alquran yana daga girmama Allah girmama dattijo mai gurgura ka san shi wa ka san shi ba ka girmama shi sai ce da hafizan alqur'ani da hafizan alqur'ani ana girmama shi saboda ne saboda abin da yake dauke da shi ba wai shi saboda shekarunsa ba wani zai kalle ka yace eh kwarai uwarsa ma mu muka daura mata aure an yadda amma da ya baka kima yanzu qur'anin ka shi kuma ake kallo shi za ga daddi da da in ya ganga ya kira ka yace kai ba hula aba ala gaba ta bala ina hulaka akwai wanda shi da na sani yana yawan zama a bakin titi in ya ganka kana da alaka da addini ka zo wucewa sai ya kira ka yace ina hula wallahi sai ka koba kasa koma gida kaza saboda wannan abin da kake dauke da shi saboda haka wannan yana da matukar muhimmanci mu lura da kyau cewa in ka girmama mai addini kuma wuce alqur'ani ba shi ka girmama qur'anin ka girmama to kai kai ma sai ga Allah yana baka wata baiwa ta musamman amma mu yanzu gaskiya mantawa ake sai mutum ya zo sai ga mutum ya zo ya dira ma kawai ba kuma ya yi daga shiga gaba ka jazir ka kai su gaban Allah to yana da kyau mu rika lura da wayannan abubuwan sai ga Allah madaukakin sarki ya kula da lamura ta kai to kaga wannan ya nuna mana cewa ana so a jinkirta sallar isha shine abin da yafi yawa sannan kuma a mun gane cewa lallai almashaqqatu tajlibu taysir wannan kaida ta qawaidul fiqhiyya wahala tana za a sauƙaƙa abubuwa eh shi za ga addini ko da yaushe abubuwan da yake zuwa da zuwa su sauki ne in ka ga suna ma wahala to kai ka daure wahala amma ita wahala sauki take janyewa ma addini ba wahala take karawa ba shi za ka yi tafiya ya ce haɗe sallah mai da mai da ita guda biyu ba jarumta ba sai ka ce wallahi kai hudu za ka yi ba jarumta ba abin da yake daidai shine kamar da yake hudun da biyun da Allah ya mayar ma sannan kuma wato hadisi yana nuna mana tausayawar annabi alaihi salatu wasallam ga al'ummarsa sannan yana nuna mana cewa lallai aje mata da kananan yara suna zuwa sallah mata da kananan yara suna zuwa sallah sannan kuma ya halatta a je mutum ya kashin jida kafin sallar isha ga wanda bacci ya rinjaye shi kenan za ga mutum yana zaune ya yi wato ya yi fakare da shi yana zaune amma kuma rurumi suke cewa kamar tabbata suna cewa rurumi rurumi ba ya karya lola ana zaune kaga mutum ya kashin gida sai wani ya tashi ya ce ka buka tashi alwala wa ga ba duk abin da ake yana ji za mu zo ma na hadisin ya kuma fito da abin fili mutum yana zaune dai kamar yadda zaka ga ana zaune mutum an ɗauka ratu ya tsawo daga wani har ya kashin gida wuyansa ya langwaje amma da an zo za a tare kama ko nan kullum da gina miƙewa ba wannan bacci ake ba lola ba annabul khafif wannan sunansa amma idan ya kwanta a ya fara jan ragoto a dole sake alwala domin wannan zai iya yin domin zai iya yin wato abin da zai karya alwala bai sani ba domin shi bacci sababi ne na karya wa alwala ba shi ke karya alwala ba domin hakan wata rana ina ƙara fassara ne halari da wanda hadisin da yake cewa al'ainu ta sai wata rana muna masallaci da asuba a zaune kawai wani zai saki tuta na ce to kaga kai halari yayi gaskiya yanzu ake ta dariya sai ya farka shi ne zan mai faru ba yana zaune zai juza wallahi suna kefansa dan da aka daina kallon zunubi da kuka yi alwala to ana samun wannan to yi ta sababi ne kai ba za ka san me ya faru ba yi za ke gaya ba dalili ne na karyewa alwala zai iya yiwa wani abu ya ba kai ba ka sani ba amma idan mutum yana jin motsi da abin da ake rabi da rabi alwalar da ranar mutukar ba kwanciya yi ba yana zaune ne ya yi rurumi da kun shaka ba wa alwalarsa tana hadisi na gaba a ɗari uku da saba'in da uku an abdullahi bin umar an na rasulallah sallallahu alaihi wasallam shugila an ha wato an ha lailatan fa qaraha hatta raqadna fil masjidi to gashi nan ma ya fito wato an karbo daga Abdullahi da Umar yake cewa lallai Annabi alaihi salatu wasalam an shagaltar da shi an ha ai an salatul isha gabarin yin sallar isha wata wani a wani dare fa qaraha wato ya shiga yin wani abu kenan yana ta yin wani abu sai dinkirta ta hatara kadna fil masjidi yace har sai da muka shingida muka ka shingida cikin masallaci tun masai kasna sannan muka farka tun marakadna sannan muka ƙara komawa tun masai kasna sannan muka farka ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي يبدو بريم ثم قال الزنيد ليس أحد من أهل الأرض ينتظر الصلاة غيركم duk duniya yanzu ba mai jiran sallah a wannan lokacin sai ku duk duniya ba mai jiran sallah a wannan lokacin sai ku hadisi na ƙarshe da ya kamata mu tsaya saboda lokaci أنا أنس قال هميد سئل أنس هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما an karbo daga Anas Allah ya kara masa yadda wannan bawan Allah da wani malami ya tsaya a gaba yanzu kullun shi yake zagi kullun da Allah sai ya zagi Anas ni ina bibiyar karatun sa kullun inda ya zo karatu Allah sai ya zaga ina wani group din zubana magana da an zo kawai sai da an sauke karatun na ranar da yaje sauke na shi wallahi duk karatu da ya zaga ya ce duk sharrin da aka kawo yanzu anas ne ya kawo shi wannan wannan duniya ina rata da mu shine na turawa za ku ji lakcar da kaman sur ta tv da wuce baya na turawa da kanajir sai turawa ta ya tura da kaman sur wannan karatun da ya yi tsinewa na zazzagin anas da dakkawan sai ya ji hankalinsa ya tashi shine wata hudu ba akan fadailu Anas bin Malik tana nan tana yawo wannan maziba da mai ka ba wannan duniya ina za ta da mu la haula wala quwwata illa billah to wannan anas din ba wanda kar idan ka cire shi a jiri yana cikin mutum bakwai masu a jiri sama da dubu to so ake shi ma wai a gaba tsine masa a ce har yana wani bayani cewa zai koma da tattafan da ya rubuta a baya duk inda ya ka hadisi anas da ire-iren su duk sai ya cire ba fa ni ba ba labari aka ban baji ne da kunnuwa na yana faɗa duk abubuwan da yake duk sati sau biyu a sati ina jin karatunsa Allah ya sa mu gama lafiya rudin zamanin nan kada Allah ya jarrabe mu to sai yace halitta kada nabi sallallahu alaihi wasallam khataman shin annabi alaihi salatu wasalam ya riki gobe yana da gobe kuwa qala sai yace akhara laylatan salatul isha ila shadil layl haji gwani sai ki ba shi amsar kai da ya kara ma in kaga mutum mai kwazo in yi ma tambaya to ka kara ma da wata fa'ida sai jinkirta tambaye da bai ke cewa wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya jinkirta sallar isha ila shadirin layl har zuwa wani yanki na dare a shadir yana zuwa da yanki ko rabi shine har zuwa wajen karfe 9 misali shine shadirin layl ka auna lokacin na ta gaya muku yadda za a raba lokacin sallah misali rana ta fara karfe 6 da minti goma to ka ɗauki daga nan zuwa kullo a alfajir ka raba shi gida uku ko gida biyu sai ka auna ka gan ka ƙara akan shi da nawa zai zama shine misalin kawai don ka auna za ka kamar tara zuwa tara da wani abu ko goma saura sun ma akbala alaina bi waje ya da tsammanin shi ta annabi ya biyo ya kalle mu da fuskarsa fa ka anni anzuru ila wa bi katani kai ka ce ina kallon wato ruwan zobansa ina hango ruwan zobansa farin zobansa kare ce inna nasa qad sallau wa namu hakika mutane a yanzu da muke magana in ma sallah za sun yi wacce in za annabi alaihi salatu wasalam wa innakum lam tazalu fi salati amma ku ku sani ba ku guje ba ana rubuta muku ladan sallah man tazaltumuha mutakar kuna jiran wannan sallah yanzu gaba ɗaya bayan jin karatu ana ta rubuta mana ladan sallah ana ba wanda ya kai mu falala yanzu sai irin wanda ya irin abin da muka yi amma fa ba kowa ne zai jure ba idan saurayi ne yana so yayi alƙawari zai je zance karfe 8 shi kuma ba ta wuce tara dan akwai mata ba zuwa da kaida cewa wallahi kada haura 8 ba zan fito ba to in ka san da wannan matsalar yau an ja karatu to da kaya bakwai da rabi dai ba a niyyar tsayawa sai ka tafi inda aka kira sallah kar ta hana ka zuwa shikenan kawai ka ba wanda ya sani ba aka wasu yamma da suka gaya wata ta ce wallahi ka'ida muke bayarwa mana cewa wallahi da ya haura takwas wallahi ba za ta fito ba yana haura takwas kaga in ana zallar ijayi karfe takwas da kwata sai magaya za a yi sai ya nemi fatawa ya haɗa magarba da ijaba ko Allah ya zauke na ga hadisan namu ne ba mu zo ina ganin haka ya kamata mu tsaya gaskiya lokacin da ya ja takwas sai abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka kuma dan yi jinkiri ne yau yanzu magarba ta yi baya bakwai da ashirin da uku to insha Allah ta'ala yau din ma ba dan baki ne ne na zo mu yi ku fara da wuri insha Allah ta'ala za a yi kokari a ga ana bibiyar lokaci abubuwan da muka fara daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana an sami tallafin masallaci ɗari tara da naira arba'in muna fatan kowa Allah ya saka masa da alkhairi اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عفاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yau malam yana gari ne